ya nuna shi ke nan kai ne sai ya zama tunda da shi aka fara sallah ya san ne ya san raka'a nawa aka yi idan kun koyi karatu ne ya san cewa wanda ake koyi karatu ne saboda haka bambanci idan misali wanda ake koyi karatu ne kuma a raka'o'i biyu na farko da ake karanta fatiha da sura raka'o'i biyu na farko da ake karanta fatiha da sura to liman yayi raka'ar farko a raka'a ta biyu misali sai ainihin alwazar ta kawarwai sai ya ainihin nuna wani daga cikin kulin alhami din nan na bayansa sai ya taho dan ya ainihin ne dan ya maye gurbin liman kun ga anan malama suka ce zai yi la'akari da shin tsayuwar liman ya kai ya karanta fatiha in ya kai ya karanta fatiha shikenan abinda zai yi sai ya tura sura idan kuma tsayuwar tasa bai kai ya karanta fatiha ba yana miƙewa ɗan jim kaɗan tunanin an karanta aya ɗaya biyu ko uku sai aka ga ya fice ma'ana ya yi nuni cewa alwalarsa ta warware ya fita to kai da ka zo kawai gurbinsa sai ka faro daga fatiha mun fahimci wannan to ba a nan matsalar ba wannan nake son na mana bayanin ba amma dai ya shigo ne wai ribar kafa ne kura ta taka faru matsalar shi ne lokacin da ulul alhami din nan suke bayan lima sun ba da wata kafa da wani zai iya tsayawa masabuki ya zo ya tsaya sabu na biyu sai ya ga sabu da wata da amma kuma sai lima to da izo sai ya kokari ya toshe wannan kafar bisa umarnin annabi tun da hadisai ne suka yi magana ko idan ka zo ka tsaya sahu shikenan sai ka game sai ka ga a sahun gaban ka ga wata kafa kuma ta kai ka tsaya yadda ba za ka cutar da wani ba ba irin yanzu yadda muke ba a yau mutum kato ne ya fi karfin gurin amma sai ya kursa ya shiga ya takura wancan ya takura wancan wannan a musulunci ba daidai ba da ya kamata ya duba wani mai karanta jiki ya masa nuni ya nuna masa tun da shi ma bai ma shiga sallar ma misali sai ya nuna masa ya shiga can kaga sai Allah sai ya tara su cikin lada amma sai ya san kansa sai ya kurkuma gun tsayuwar yaro ne sai babba ya shiga da akwai cutuwa ko ba kuma muna yin wannan a masallatayar mu ko ba mu yi ko kuma mutum ne ya zo a sauro gashi ɗan tsoron kamar kashin tsoro sai ya buku ɗin kafa sai ɓatta mata sosai to ana son idan ka zo tsayuwar sauro ka tsaya kafarka ka buɗa ka daidai da kafaɗarka wannan shine idan wani ya zo ya sa kafarsa jikin kafarka yana sawa kafadarsa za ta abin da kafadarka za ta kafadarsa amma idan ka zo ka sa kafar kuma kafadar ku ba ta haɗu ba to ka duba tsayuwar da kai ko kuma shi ne ka ga wacce irin tsayuwa yau da Allah mun fahimci wannan dole a tsayuwar sahu mutum ya zo ya tsaya ya ga mai shari'a ta umarce shi wani kuma shi ya kai shi babba ne da jiki amma ya tsokoke sawunsa ba zai buɗe samunsa da zai gwagwadon ma'in kamararsa so ka ga majority da yawa a sallar ba mu tsayuwar sallar ma ba mu sanya za mu yi ta ba kuma hukumai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biske da ya gaya mana wallahi Allah ka sa mu gyara to ba mun kana muhallin ba misali da shi masabuki ya zo an tsere masa da raka'a wataƙila ma raka a biyu aka tsere masa da ita amma dai akalla dai an tsere masa da raka sai ya zo ya samu sahun gaba kuma sai fillima sai ya shiga ko kuma ya zo din shi ma wani alwalarsa ta warware shi kuma sai ya shiga amma shi masa buƙi ne da ya shiga kuma liman alwalarsa ta warware liman da ya tashi sawa hannu ya kamo wanda yake bayansa ko ya yi nuni sai ya nuna shi to yanzu aka yi rashin dace ya nuna masa hulki to yanzu ya hukuncin sallar zai kasance ba zai ce a'a ni masa hulki ba ne a'a sai ya tafi idan kuma misali aikance a cikin sallah idan ta rikice ya halatta amma ba a san a tsawaita wancan inda don gyaran sallah ne a cikin sallah ba tare da an yi sallama ba zance ya halatta sai dai ba a tsawaita shi misali kamar kaiwa liman tafi wancan yayi wancan bai gane ba shikenan ya halatta sun kulin alƙama ɗin nan na bayansa sai su ce malam kaza aka yi shikenan sai ya gyara wannan zancen bai fata musu sallah ba Allah mun fahimta to sannan shi ya san shi masabuki ne to yanzu bai san mata a nawa aka tsere masa sai ya kama hannun lima sai ce masa raka a nawa kai misali wannan kalmar da ya furta din a matsayin an jawo shi to a musulunci babu laifi ina fatan mun fahimta idan ka duba cikin abin nan ƙarshen wannan littafi malam ya kawo mahallin to kuma akwai gurare kamar irin su lawali din wanda ike an kawo makamantan irin waɗannan maganganu din to akalla mu je ya san me aka sallata ko to amma dai mahallin shi ne shi mazabuki to idan misali in ya zo ai cika sallar sai ya cika sallar liman ko idan ya cika sallar liman to sai ya nuni a mamu da hannunsa ya ce su zauna kar su ga ya miƙe su ce su bahana Allah shi kenan sai ɗaya musu nuni ya ce ku zauna shi sai ya ciko tasa sallah idan ya ciko tasa sallah sannan sai ya tafiya sai ya sallama su ma dai su yi sallama da Allah kai tsaye a cikin hadisi za ka samu wannan magana in ba bibiyan ba sahabbai ba shi ya sa dole karatu ibada wallahi sai da ilimi in ba ilimi ba za ka yi dole ko ka zama mai saurare kamar yadda manzan kama ya ce kun aliman au muta'alliman au sa'ilan au sami'a ɗayan hudun nan dole ka zama in ka ba ɗayan hudun nan to ba a sa ta tabbata dole ne na farko ana buƙatar inda hali ka zama malami to amma ba wajibi bane kowa ya zama malami dan aka ce kowa ya zama malami ai ba zai ba addini ya zama sauki kenan saboda haka na biyu zama mai neman sani wani sai ka ba shi da lokacin da zai ta tafiya ko lokacin sahabbai an samu wani sahabbai ne guda biyu kuma talakawa ne wannan sai ya tafi majalisar annabi sai ya ɗauko ilimi duk wanda ya tafi ya nemo musu abinci idan ya zo shi kuma sai ya karanta da shi abin da ya ɗauko tafiyar ta yi ko ba ta yi ba kaga bai je makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma a ma'ana ya je ko tunda wannan ya ɗauko ilimi a gaban sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma ya bashi to haka suka yi rayuwarsu suka gudanar da rayuwarsu yadda za su ci abinci to shikenan yanzu kaga wannan matsala kaga a matsayinsa na mamu ba zai ce zai tashi ba tare da nuni ba mahalli shari'a dole sai ya yi musu nuni an ajili su ku zauna idan suka zauna shi sai ya ci karfin sallarsa raka a ɗaya ne ko biyu sai ya ta iya ya sallar wallahi magana tana nan cikin kitabar salati na lauyoyi wata rana wani dattijo an gabatar da ni a mimbarin wa'azi da muke na unguwanni kuma sai na ɗan taɓo ɓangare na ibada ɓangaren ita sallah na yi bayanai masu faɗi wallahi wani dattijo ne ya haife ni sai ya zo sai yake min tambaya wannan tambayar tasa ina sauka a kan mambari sai da na gan shi tun da daɗin kawai sauraronsa nake da kunne ban tsaya na gan shi ba amma ina sauka a mambarin karatu sai na leƙa bayana sai na gan shi na gan shi na ga alamar ba jahili ba sai na ga tambaya ya mun wataƙila ko in ga ƙaryar tun da alamar sa dattijo ne kuma mai ilimi amma ba tafiya yake kada a wasanna ba ya zo mun wannan tambaya to idan da a ce an yi rashin dace wannan tambayar da imin ban santa ba to shekan zai ci nasara a kansa zai tafiya je yana ta zage zai ta zage zage da yadda ya je zuwa shi zai mun ce muku damu ba su da karatu ka ba su karatu kawai yana zuwa kai wannan tambaya malam limami abin nan limami ne yana sallah alwalarsa ta warware da ya tashi ya wani kuma sai ya dawo masa buki shi masa bukin nan an tsere masa da raka to Allah shiga ka kamala ya zai yi shine sai na ɗauko masa wannan bayanin na mai rauni na kawo masa kusan me ya faru da na gane ko da in leka na gaishe ɗin kananin da ya faɗo min ina ba shi amfani haka haka haka kun ga tambaya yake na in ga ilimin ka to komai za ka yi kai dan Allah wani lokaci da menene ake cewa tsinken da karena ko dan hakin da karena zai jangwale ma ne wallahi sun matallahi kusan fiye da rabin karatu na ko foundation na karatu na wallahi duka abun kananan yara ne ina jin anan a wani karatu na taɓa faɗa mana na ce akwai wanda na yi ƙani da shi kuɗin kusan hudu amma da na ga yana da ilimi dai na ɗaukantar da kaina na ɗauki ilimin kuɗi kuma ilimin na hau da fara ban fa san komai ba amma kai mu fara ilimin na hau yana karantar da mu muna fahimtar larabcin amma kuma ba mu gane ina hauni ina ya dosa ba wansa kuma shi kuma abunsa na fara ɗaukan ilimin ahalar to gara shi wani aboki na ne to haka sauran malama da yawa to karka yadda kai girman kai game da ilimi yanzu wannan malamin da ikuta wannan littafin da muke magana wallahi za mu sha mamaki da irin hadisai da ayoyi da zai kawo darasi da ya gabata ai mun yi magana a kan me ko abin da kuke wani cikin haƙƙin Allah ko to Allah cikin ikonsa yau kuma tunda ya dawo da mu cikin rahamarsa za mu yi magana akan almustahila abin almustahil korarren abin da yake ya kori da Allah bai dace a danganta Allah da shi ba yace wa yastahilu fi haqqihi ta'ala ya koro cikin haƙƙin Allah madaukaki menene ya koro ma yunafi hadhihi sifati al-20 al-wajibat siffofin ishirin ɗin nan da muka yi darasi a kansu to duk abin da zai kore yanzu shi ne malam ya ɗauko mana su a takaice ya ce duk abin da zai kore wannan siffar a cikin haƙƙin Allah maɗaukaki to ya zama almustahilu fi haƙƙi ta'ala in dai ya kore ɗaya daga cikin siffofin nan guda ishirin ya ce wahiyar shi ne al'adamu haka ne na farko ko a ce rashi babu don akwai wani lokaci da bawa zai waye gari a ce babu shi a shi Allah kan wai a ce babu Allah ai wani mawaki na larabawa ma ya gaya mana wanda ake ce masa abu a tariya ya ce a zar'in na na kullu na mai ba'in wa ayyu bani adamin kalibu wa bada kokon kana min rabbihi wa kullun ila rabbihi aidu wannan tabbata akwai Allah kenan tunda ya ce wa bada ubuka min rabbi wa kullun ila rabbihi a'id ko idan babu Allah kuma zai koma anan ka kusan kuma na da samuwar Allah wajibi ne a ce Allah saman mene ina fata mun fahimta a ƙarshen wasu ɗan baitoci ne da ya kawo amma shi fa waken nasa ya yi ne akan an hana shi budurwarsa da shi kuma sai ya ɗan mai da martani cikin wasu baituttuka wato yana nuna haƙurinsa da irin yadda zai kau da kai shi ne sai shigo da wannan abu akwai ainihin ne wal hudus shi ne faruwa in an ce Allah farare ne ai ya zama alwanafi lil idami ko a ce Allah farare ne to ya kore tabbatar Allah yanzu mu nan duk farare ne yau kana tare da mutum gobe ne daga baka tare da shi kana tambaya yake a ai ke bayar da gwamnati ko kaza kaza kaza ya faru an kai shi ma har an binne shi ko to akan Allah akwai wannan babu saboda Allah shi alƙabila alƙidam da wamami abu na uku shine alfana'u qarewa almunafi lil baqari yau a ce gashi Allah ya kare a'a laysa li awwaliyatihi ibtida' walakin akhiriyatihi me maluma suka ce al-intihaw ba zai yi ce a ƙarshen Allah an samu kare a ce ya kare ko kuma farkon ka ce ga yadda ya fara to in ka fara wannan tunanin ka ce a ƙudu billahi shi ɗan da ya kawo maka yara kun san matsayacin bawa wata rana ya shiga zai shiga masallaci zai bata ayyukan mutane sai malami yana kwance bakin kofar masallaci yana ƙetare malamin kuma zai tashi shi kenan leƙa da yi shi kenan sai ga wani jahili yana ta sallah kuma ba ya yi dare kawai sai ya tsaya yana kallon sa yana dariya sai ga to aka yanzu in yi ƙetara wannan malamin ya tashi zai gyara wa wancan jahili sai ya ya taɓa abin inna shaytana qad mutakkadu adu wallahi matsayacin bawa saboda haka wal mumasalatu lil hawadis tankacece ne ya da fararru ka kawo tunanin Allah irin ka ne iri na a wannan ya kori ga Allah shi yasa anan malam yace al munafiyatu lil lil mukhalafati a can ba mun ce al mukhalafati sasu sa'awar kamashi to saboda haka in kace Allah yana kamanceceniya da halittarsa to kamar kana kore saba wasa da halitta dan yake laysa ka mithlu abina laysa ka mithlihi shay'un ko wa huwa as-sami'ul 'alim sannan abu na biyar shine al-ibtiqam ila mahallin wal mukhassis al-munafi lil qiyam bin nafs wal gina abu na biyar kenan shine yanzu ni mabukaci ne ko mabukata ne ko ma'ana dukkan halittar Allah tana da bukata amma shi Allah kuma yake bukata jiya ina sauraron karatun malam Sheikh Abubakar Allah kai masa rahama wallahi ya samu babban tunani yace malam yana kabari amma gashi kamar yana rayu wani bawan Allah ne ya dora karatuttukan masu yawa wallahi in ya faɗo wasu abu yanzu kamar ban taɓa karantawa ba kuma duk abin da zai kawo dinnan wallahi ina karanta su amma abin mamaki a cikin hakan da ya kawo a cikin karatun ba nake faɗa mana wallahi in ya faɗi wasu abubuwan in ji su kamar yau suka ba na tsaya ina ta tuni sai yake ci faɗin wani abu ya ce a wajen addu'a ke ya ce karka yarda karka yarda ka tafi gun wani roƙon wani abu a karka yarda daga hannun ka roƙi Allah shi Allah sai ya kawo maka sanadi ta hannun wani bawa da Allah mun fahimci tauhidi amma idan ka tafi ka roƙi can ka je can ka roƙa ai akwai matsala ranar kiyama bawa zai tashi fuskar sa babu nama ko kwaya kwarangon fuskar zai tashi to saboda haka anan sai ce Allah shi kadai da ka tsaya ka roƙa wanda baya bacci zai biya maka kun ga hikima irin ta waɗancan manyan malamai ke yana bayanan daki daki ya ɗauki magana ɗaya na kalmar tauhidi ne yake kawo waɗannan bayanan ya kawo bayanai masu yawa Allah kai masa rahama sannan ni ina da bukata kai kana da bukata ko to in ka ce Allah yana da bukata to ai ka kore tsayuwar Allah da karan kansa ko da ice ya tsayi da zatinsa baya bukatar komai abin kowa yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ashe an gama hukunci kuma a dan karma wani tsaya wata fahimta yace ma uridu minkum min rizqi wa ma uridu an yubiku wannan nufin ku tara mun wani arziki ko ku ciyar da ni tarin wani abinci ne kaya ne idan an fi bana bukata inna la huwa razzaq ko kuma kun ga karshen ayi sai ce almatin wato mai karfin azurta da babu irinsa wani bawan Allah yana cikin addu'a ya je ya roƙi wani ko ya je zai roƙi wani sai aka ce yana bacci sai ya fito ya soke da kai yana tafiya yana gida sai ashe yana ainihin tunani to shi wannan irin kuskure ne ya sa shi zai rika tambayar wani Allah ba Allah ba ya tafi masallaci ya je na fila raka'a biyar zauna ya ce Allah tuba nake zuwa gare ka Allah tuba nake zuwa gare ka kai ya kamata in zo in roƙa kai ne koyaushe kana nan idan ka biyu kai ne ba ka bacci kai ne mai sauraron bayan ka kai ne masanin abin da ka zaka zaka Allah ko na zo gare ka wancan zuwan da ne gun wani ka gun abin wani ka wato ɗaya daga cikin bayan ka Allah ka yafe mu yana zaune wani kawai yana cikin addu'ar ya ji motsi a bayan yana waiga wani kawo masa tilin kuɗi yanzu can mai bacci ba zai iya da baccin sa ba yanzu ya dawo kun Allah Allah kuma ya karɓi tubansa la ta da umar rahmatullahi can wata aya kuma na ce wala ya tasu min rahmatullahi illa illa qaumul kasir kasiruna ne ko ina mun ce karshen aya da ba da bai Allah tabaraka wa ta'ala almana anan ya ga ya mana at-ta'addud ko kuma wata addud na shida shine kididduguwa fi zati ko fi zati a cikin zati wasifati da sifofi wal afa'al da ayyuka yanzu misali duk inda ka ga halittar Allah mace da namiji ko duk inda ka ga halittar Allah wallahi mace da namiji saboda haka anan Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma shi kadai ne ba zancen uwa ko balle mata shaidanin mashirkai al'arab ne suka ce wai yana da ainihin ɗa aka ce ne da aka tambayi abin nan aka tambaye su to waye ainihin mai matar tasa har ya ainihin mai har ya haifi ɗaɗin waye matar tasa ya suka ce banatu sarawatu da jinni wai manya-manyan mata ya abin nan ya'yan mata aljanu da Allah wani makwakwa wai manya-manyan ‘ya'yan mata aljanu ita ce matar tashi kuma Allah ba ya gaya mana bai ce cewa da Allah yana nufin zai abin ko zai ainihin ɗauki wani abu ya riƙe na aiki kansa zai tsara kayan yadda zai tsara don haka ba ya bukata zuwa ga kowa kai ne kake bukata ka kai wani matsayi na kai aure in ba kai auren ba ba ka da hankali ko yaushe tunanin ka yana kan auren ko shi kuma wani can ya dade a cikin auren shi ko kai yake ma idan zamo shi kadai don san wanda ya samu Allah ya sauke to da Allah in ba Allah ba yake da wannan sifa Allah kai mana muwafaqa to sassabawar ayan gididduwa yawa din nan kun ga mu mun haɗu tsakanin uwa da uba ko saboda haka wannan ya sabawa kaɗai ta karɓa ma'ana almunafi lil wahdaniyya fiha sannan abu na bakwai al'ajiz in kace gajiya ai korariya ne ga Allah al'ajiz da amma almunafi lil qudrati gajiya wa korariya sifa ce ga Allah ba a danganta ta ga Allah Allah bai taba gajiya ba kullu yawmin huwa fi sha'an ko yaushe ya kashe wannan ya raya wannan ya azurta wannan ya wutalauta wancan ya ainihin ne ya samar da wancan ya share wancan haka Allah yake baya gajiya saboda haka in ka ce ya gajiya to ya zama almunafi da kudur da kenan al'amma wal khassa da na gaba ɗaya da na keɓa na takwas shine wal karahatu tilastawa yanzu kai za a iya tilasta ka za a iya tilasta ne zan iya tilasta za ka iya tilastawa haka ne to amma Allah wa zai tilasta shi a wannan lokaci da muka dan fuskanci matsala na rashin ruwa ina buga misali mun je kan wata aya akan iko na Allah sai ce yanzu da Allah yanzu kun ga Allah ya rike ruwa amfanin ne yana ta bushewa da Allah da muna da iko da mu zumburo ruwan ba mutane suka kankare da dariya in ce a'a wai in muna da iko ba za mu zumburo ruwan ba in ce wallahi in sai dai ya bushe ka je ka kyasa a shana ya bushe in dai Allah bai saukar da ruwan ba ba wanda ya al-qudratu al-amma kenan akwai alƙuduratul khasa Allah zai keɓe wasu abubuwa daga wasu wasu suna da shi wasu ba su da shi to Allah ya isa da wancan a bashi ilimi wancan a bashi kuɗi wancan a bashi ƙarfi wancan a bashi ɗaɗa wancan a hana shi ko kun ga wannan aikin in ba Allah ba ne ya faru saboda haka tilastawa ta kori da cikin sufofi na Allah sannan wani jafar na tara kenan wama me wama fi ma'anahu bi shay'in wai a ce Allah ya kaza danganta Allah da rashin sanin wani abu kamar yadda duk wani shaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai yana danganta zalunci da Allah yana danganta Allah da rashin adalci wannan wace irin masifa ce wallahi sau da yawa wani lokaci in naji irin wannan sai in ji hankali na ya tashi to Allah menene bai sani ba da zai da zai rashin adalci wanda yake da ci bayan sa adadin ba sa wa idza akada rabbuka min bani adama min zuhuriha wa wa azwa kashan ayat ko ya zo cikin hadisai ingantattu na Imam Bukhari da Muslim lokacin da Allah ya halicci annabi Adam tun kafin ya zama mutum din ba yana kangon Allah ya daura kafukansa na kudura a kan tsabban gadon bayan annabi Adam da yana daura hannunsa sai halittu suka fito barkatai Allah ne ya sanya wanzu sai ya ce waɗannan duka masu sabo ne ba za su yi mun biyayya ba kun ga ya gabata cikin ilimin waye da irin wannan ilimin bai halittar ba ma'ana ba su taso lokacinsu ya zo ba shi kansa wanda za a samu wannan tsatsan shi kansa tukun ba a tayar da shi ba amma sai gashi Allah ya fitar da wasu ƙwayoyi na halittu amma cikin ilimin sa ya gabata duk ba za su yi masa biyayya masu sako ne Allah ba shi da iko ya tankwasa su yana da iko amma sai ya fasa fata da ya sake ɗora hannunsa kashi na biyu sannan kuma wasu suka fito su ma biliyoyi ba iyaka sai ce waɗannan kuma duk masu biyayya to ai kaga sai mai fatan Allah ya sanya mu cikin masu biyayya ko mu nemi tsarin Allah ya tsare mu daga cikin me daga cikin waɗanda suke ba sa biyayya wa Allah Allah mun gode maka ya Allah da kai mu musulmi kuma masu kamanta yi maka biyayya Allah ba mu ce muna biyayya ɗari bisa ɗari ba mu masu sabo kai mai yafiya ne Allah ka yafi sannan in ka faɗi wannan kalmar jahilci cewa Allah ya jahilci wani abu minal ma'alumati daga cikin wasu abubuwa na ilimomi tun fil azal wato al'azaliyan kenan to ai wannan ya zama almunafi lil ilmi ko kuma Allah ce walau bi kulli shay'in alim kun ga sai kawo daga nikira walau bi kulli shay'in yace sai ce alim sannan na goma sai ya ce walmo in ka ce in ka danganta mutuwa ga Allah akwai ran da zai kare ba shikenan duniyar rushiya za ta yi ba na kamar misalin annabi Musa ba ko da irin abin da matsalar da ta faru da yake kamar Allah wai kai kana ba a bacci ne sannan in ka danganta mutuwa ga Allah ta zama me almunafi lil hayati ai ka kore masa rayuwa shi ko ya ce alhayyu alqayyum sannan na sha ɗaya sai ya ce wasamamu haka ne gurin nan na sha ɗaya yau sai ce al-yunafi abin nan asamku al'amma li jami'in mawujudati kurmantaka ka ce Allah kurma kana danganta rashin ji da Allah ai ka kore yunafi asam ka kore ji al'amma li jami'il mawjudat ji irin na Allah wanda yake mai ya gama dukkan halittunsa kuma da cikin ƙasa da cikin sama to yanzu abin da yake karkashin ƙasa Allah ya san shi ina kuma abin da yake cikin sama ai kamar rubutun abu ne ga mutadde ko tunda shi Allah yana sama sama ya tabbatar da kansa yace yana sama sama sai dai ba musamman Allah ba maluman hadisi suka ce maluman tauhidi suka ce laifi in ka ce Allah yana sama ka keɓe masa wani guri wannan abu ne da kai kanka ka san ka fita a shari'a a kai dai kai yana sama annabi ne tambayi baiwa yace aina rabbu sai ke haka take ila sama annabin rahama yake cewa sayyidin wannan baiwar yace ka yanta ta wannan muwahhida ce to wai kawai in ka ce wai Allah yana sama wai ake kai masa magana ko kuma cikin suratul mulk ka gani ai Allah ne da kansa ya faɗa ko a aminkum man fis samai ko yace man fis samai waye ya faɗa ya ce yana sama ai shi da kansa ne to sai ka tsaya iyanar ɗin yana sama ka ce a ina ne yake a amana kuma ba sama sai ka tsaya iya sama suka ce kana fita daga daga ainihin ne kalmar cewa a saman kai masa wani mahalli ko ka bar musulunci Allah ya samu ya sannan abu na abin nan na sha biyu ya ce al'am ko wal'am makanka أو خفاء شيء من الموجودات أم بصري الهادي شيء الله بصير كو هو السميع البصير saboda haka ka zo ka danganta wa kanka daga gare shi har a ce ga wani abu zai iya koyuwa ga Allah ba za a Allah bai gan shi ba yanzu ka duba yadda Allah yake a sama yadda ta cancanta da shi da bawan da na kawo mana misali da yake wannan shance ɗanin barawa ya ainihin wannan ɗinsa ko a cikin ƙurmin daji cikin kuma abin da ake cewa guri ne don gurin shi sahabin yana ba da labari da ya dawo a annabi yake cewa wani gurin in sun shiga ma rana ba sa ganin ta saboda bishiyoyi rukuni na bishiya amma ga ƙasan kuma ga ƙasusuwa abin nan ya ke sikelar wasu ƙasusuwan sun kakkare wasu kuma sun ɗan dubanya ba su gama dubanya saboda wannan alamar ba ko ba su daɗe ba to idan wani abu zai koyi ga Allah ai wannan bawan ya kamata ya zama cikin wanda za a koyi ga Allah ko to amma Allah ba abin da yake koyar masa kai mu dauka aishi a doron kasa yake mu dauka kwari da suke cikin kasa rairayi wani lokaci sai ka tona rijiya akalla gaba takwas zuwa tara sai ka tona wani kwaro wa yake ba shi abinci Allah ne tabaraka wa ta'ala ya kaddara masa da ba ya gani zai bashi abinci shi yana da dabara da zai ciyar da kansa da Allah mun fahimta rashin tauhidi yasa muke shan wahala ina ganin karatun malam yana dakta marigayi Allah ke masa rahama biyu ke Dr. Ahmad yake cewa abinda yake babu wahala a cikin ƙasar nan tamu yake ƙarya yake ɗan kasuwa ƙarya ma'aikacin ofis ƙarya ɗan siyasa ƙarya wa ya rika faɗi ya ce duk da za mu taru mu dawo mai gaskiya wallahi da al'amura sun mana sun da Allah haka ne ko ba haka ba to larabawa a jahiliya ma ai na faɗa mana a wani darasi a jahiliya ma larabawa ba sa son ƙarya saboda sun san abace mai taɓe mutum da lalata shi kuma har yanzu haka take fahimtar banza yanzu kun ga wannan matsalar waya kun ganta nan waya da kake kallon ta tana dauke da sharruka da yawa ba amma kamar yadda take dauke da alkhairi wani wani ne fa an kira shi a waya wani kana ina ne bai san me kiran nasa yana bayan sa ba wato na san mutum mana da sharrin ƙarya da yadda za ta bai mutum kunya tun a nan duniya wallahi ne wallahi na tafi Kano ne amma zan dawo sai wajen lokaci kaza zan dawo ga mai kiran ma a bayansa shi bai lura da shi bane sai da yake sautin sa mana ya gaisa Allah sauraki sai ce faɗa wani ya ce ka ji tsoron Allah ya ce ban ganka ba nake kiran sautin ka na ji kawai na ganka a gabana kai kuma kana ce mun kana ba ya sun kai da kai ya shuru kuke in Allah ya ba zai ƙara yin karya irin wannan to in Allah ya taimake shi ya bai shi kenan ko Allah ya sauraki to mu ɗauki abu na misali abin nan na sha uku kun ga wancan al'amar kun ga kenan ai shi ne a kafafu shi in minar mawujuda an basari ka koye wani abu daga cikin ganin Allah wanda suke bayansa samammu an basari ki ga rashin ganin Allah ɗin ka kanu da cewa Allah baya ne in dai ka jinginta makanta ga Allah to kamar kana danganta masa rashin gani ne shine an basarihi ga rashin ganin Allah ne kamar ka ce li basarihi ga ganinsa ko ka ce ala basarihi bisa ganinsa ko wani harafi ko kamar yadda malam ya kawo mana cikin ajiyar mako ya ce wal harfu laysa lahu Allah misaluhu hatta wala wa summa wa har wa bal wa bi zuwa kai Allah ka sa mu dace sannan wannan na sha ukun nan shi ne albakan haka ne gudun nan ma? ya? haka ne albakan na sha ukun yau shi ne ai ma'ana alkuruji shi'in min ma'alumati an abillati kalamihi jalla wa'ala shi ne a ce fitar wani abu fitar wani abu daga cikin wasu ilimomi daga cikin shiriya na zancen Allah wadda girmansa ya ɗaukaka aukaunu kalamihi harfa ko a ce zancen Allah wani harafi ne au sauti ko kuma wani sauti allazi yunafi alkalam wato a danganta zancen Allah yanzu kuma an yi karfe zai maka magana ina da daidai ko ta haka in baka iya ba zai kawai hauka yake shi ko ya san me yake suna haɗuwa da ɗan uwansa kuma wanda ya iya magana dan a cikin kura ma wanda shi ma bai iya magana ba amma in ka samu wanda ya iya magana kura ne ɗin kuma shi ma kurma ne suka haɗu suna yi da dariya da kyakyacewa da tafi kamar in ka samu wani mutum wanda shi ya san magana kura ne ya iya wani mai gidana ina shagon ina zama irin na koyar ɗinki akwai wani kulma da ike zuwa idan suna zance ban da dariya ba abin da nake wallahi in kana sauraron su dole kai dariya in yi zo dama wallahi mai gida na haya tsaya da kanki kawai ya tafi shi kuma kulman yana jin daɗin su ni kuma ban san me suke faɗa ba ni da hidan bisu da dariya wani lokacin ga yi masa hakan ya ɗan yi abin da wani lokaci kuma ya cece da dariya shi ma shi ma mai girma ke ce da dariya duk ba san da suke tun da magana ta hali ne kawai da kuma misali da lafa ita ke nan magana ko a ɗanyi haka da ka a ɗanyi wani abu to ka danganta Allah da wannan ai akwai matsala koranar abu ne shi ne ya kawo wannan na ƙarshe ya ce wa kaunuhu ta'ala kasancewar Allah maɗaukaki wanda ya ɗaukaka ga bari irin wannan a ce shi ajira mukuri'a jahila a san mayyita a'ama abu kan wannan ta'ala lahu an zalika uluwan kabira Allah ya ɗaukaka da barin wannan ina fata mun fahimta saboda sifa ce korariya da Allah wallahi sifa ce korariya kar mu yadda mu danganta Allah yanzu misali in ka zo kana addu'a shikenan sai kake sai kai addu'ar kai kake shakka ai kamar kana tunanin ko Allah fa ya ji kamar kana tunanin haka ne wallahi wanda izo yake addu'a yana wai shakkar ka ni abin nayi gobe nayi shekaran jiya nayi waye to ai kamar kana danganta rashin ji ga Allah ne kamar kana danganta rashin ganin Allah ne gare ka bayan shi kuma as-sami'u ne li aqwali ibadi al-basiru bi aqwali al-alimu bima waqa'a bayna to ya za a yi kuma ka danganta shi da kokon bayan Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa ina karanta wata magana ta wa makala ta Imam Al-Ghazali shehin malami yana ba da labarin wani babban malami a yankin Iraki daga cikin yankin ko ne ko basara nan ne na manta amma dai a Iraki yake cewa sun sun ziyarce shi to da suka je sai matsala ta addu'a ta taso suka yi addu'a wato kabarin mubaraka kenan suka yi addu'a da suka yi addu'a nan sai ya ce alhamdulillah Allah ya amsa ah sai ɗaya daga cikin sai ce malam kai ina kasan Allah ya amsa yace wallahi Allah ya amsa ya ce a tambayar ka nake ya kai kasan Allah ya amsa sai kawo masa waccan hada Allah yake cewa a abin nan ada uli ne fara astajib lakum ne farkon ayar ya fara yau sai karanta masa wannan aya ya ce me abin shakka a cikin al'amarin Allah ka roƙi Allah kuma har kasa ya kana shakkar bai amsa ba ka ji dami lokaci kawai Allah kai mana kuwa ba sai ma ya fi haƙƙihi ta'ala abin da yake halatta cikin haƙƙin Allah madaukaki wa yajibu fi haqqihi ta'ala fi'l jami'il mumkinati aw tarkuha wato dukkan abin da zai iya yiwuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta yayi shi ko kuma ya bashi wannan haƙƙin sa ne ya halatta kamar misali yanzu an sheka mana kusan wannan ruwan da aka yi ina jin labarai ya bada arewacin ƙasar nan kudanci da mun can ana kai amma wannan ruwan da aka yi na biyan nan wallahi na labaran da samu ya yi wata kofi amma da ba ya hana mu ba kuma gagaraye da ya hana mu to shi yasa ya halatta shi cikin aikinsa abin da zai yi kuma ya ƙi ko babu wani abu da za a ce ba zai yiwu ba cikin haƙƙin Allah a'a zai yiwu sai dai in ya ga dama ya in ya ga dama ya bashi fil wajen rashin abu ma'ana aukar kuma ya bar shi babu shi kamar daukewar ruwan saman da ya dauke kun ga babu ruwan kuma amma ba yadda muka iya waye da kullu fi zalika ma dan yace yana shiga cikin kuma yayi ko ya baya ko ya hana shine as-sawabu wal iqab yanzu misali ba mun yi sallar magariba ba akwai wanda zai tilasta Allah ya ce ya ba mu lada Allah in ya so zai ba mu lada kamar yadda ya alkawarta wa annabinsa mafificin halitta ko in ya so kuma ya hana mu ladan akwai wanda zai tambaye shi ya ce Allah me yasa baka ba mu ladan to wannan jaiz ne cikin haƙƙin Allah yayi abin da yaso wanda yake iya yiwuwa ya bar abin da yaso wanda yake ba zai yi shi ba amma shi Allah ba abin da ya gagare shi sannan yace wa wa ba'sur rusul alaihi wasallatu wassalam da aiko manzanni wannan ja'iz ne cikin haƙƙin Allah ba wajibi ba idan Allah ya so zai iya kimsawa kowanne bawa ya ce kaza nake so kuma wallahi sai kai ya Allah ya fara amma dan ya kama mu da hujja sai ya turo mana manzanni ko manzannin ya turo irin mu mutane sai turo irin mu mutane saboda an turo mala'ika ba za ta iya fahimtar zancen ba ba ma wanda yake da ƙarfin ganin idan mala'ika duk sahabiyar ɗan sahabiyar da suka ga mala'iku ba sun gansu ne a siffa ta mala'ika ba ma'anar da rahama da ya ga mala'ika a siffarsa farkon ganinsa ba ta kuwa gida ya kai samun tsibirin muna kadija kun ga shi ma an ba shi ƙarfin ganin ya kuma gani amma da ya zo ya rika cewa me zan milo zan milo ta gan shi a firgice idansa ya yi yagaga ya haɗa gumi sai ta fara rarrashinsa saboda ita mai hankali ce tun lokacin jami'a ita zaure hukuri ce sai ta fara tambayarsa bayan ta rarrashe shi kai mutum ne mai tausayin mutane kai mutum ne mai kyauta kai mutum ne mai taimakon mara ƙarfi ka riƙa da sauto ayyuka na alkhairi gani mata kirki ba irin ba matan wata ka baro gidan ma ka baro gidan ma sai ka baro cikin bakin ciki ka koma ka fada cikin bakin ciki ko ba a yi haka na ga gabatar da wata lacca a ɗalibai mata ban sani ba ko anan nake ba ku labari wani direba ne an bata masa rai a gida shugaban ba mata ba irin kuma na kabi ba Allah ka kara mata yadda saboda haka lokacin da ya fita a gidajen mota yake an mata lodi na nauyi wallahi saboda bacin rai tunaninsa ya koma zuwa wani abu yana cikin gudu da lodin kayan nauyi ba wallahi motar ta sauka akan hanya bai san ta sauka ba shi kawai farka wanda zai sai kawai sai ji mota ta ki tsaya ai ta tsaya ta ki tafiya kuma Allah ya taimake shi bata bari bishiya ba bata je ta bugi wani abin da za su faru kawai sai dai yana kai ya ji alamar kuma idan sabi sai ji mota kawai ba ta tafiya sai ji kamar mafarki ya tsaya tsam sai ji mota kawai da ita ce kaga bai bigi wani abu sannan ya dawo hayyacinsa sai ya rika sai ga ashe ba kan hanya suke ba shekaru ke da to saboda haka anan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce ai malam ya kawo ya ce wa mura'atis silahi da kiyaye kyautatuwar mu bai Allah ne wani lokaci zaka samu wancan mai hankali ne Allah ya kyautata ɗabi'arsa ko wancan kuma yake samu shi mara hankali Allah ya fita sha'aninsa ya jarrabe shi da kalini wal islamu ma yace lil khalqi to fala yajibu alayhi ta'ala kyautatawa akan bai baya zama wa wajibi akan Allah min shay'in da duk wani abu wala yajibu kuma ba za ka ce korarren abu bane a jaiz ne ya halatta ya kyautata ya halatta ya bai da shi abunsa da bai ko ba kai saka ce me yasa ya haka ba la ya fa'ala amma ya fa'ala to lokaci ya fara yin ko shi ke nan dama mun zo kan wata gaba da na yi tsammanin za mu ci gaba ta biyu shine yanzu fatan da muka fara darasin akan alifin muke yanzu za mu tashi kuma babu ko yanzu da lokaci ya mana kayan da sai mu bashi muna fatan abinda muka karanta Allah ka samu amfana da shi idan akwai wani masu irin wannan littafi ko da a gefe ne idan suna da abin rubutu in sun ji ba kowar kalma shi yasa nake karantawa daki daki bayan karatun nake sake ba saboda haka mutum sai ya rubuta kalma idan ko mutum ba shi a abinan yana da littafin bai zo da abin rubutu ba ya koma ya je yana nazari sai ga wata kalma ta masa nauyi ko kuma wata jumla yana buƙatar bayani da ɗan yi ɓangala ya tunta in an dawo da rasu ce ko ka ba ban fahimta ba ko ina son ƙarin bayani ko ka ba Allah kai mana muwafaka Allah ka samu dace